بقى سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف اللام عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله سلام صلاة تمكنا إلى ذكر الرب عليه صلاة الله ثم سلامه ربخوا فما صدني عن شوقه الدهر فرسخوا وما صدني عن ذكره عزل عازل فقد زادني تذكار طه الموبخ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تمكنا إلى ذكر الرب لساني وقلب الدهر ذكر محمد ومن حاله حالي مدى الدهر يشمخ فإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بعد بين زين فيفسخ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تمكنا إلى ذكر الرب وإن إله الخلق أدرج هبه على هب خير الخلق ذا من يوبخ كذا طاعة الهادي كطاعة ربه وتذكاره تذكاره وهو مصرخ عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تمكنا إلى ذكر الرب كذا طاعة الهادي كطاعة ربه وتذكاره تذكاره و...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله yau muna asabar shida watan ramadan hijirar maikin Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko inda muka komo kan wannan karatu namu na littafin diwani na maulan mushawar islam alhaji ibrahim inyasi alkaulahi kuma a sangali a cikin wannan harafi na lamalu نعم
لئن صدني عن قبر أحمد صربه صدني عن شوقه الدار فرسه نعم لئن sarbaku idan wato dajin kare kukanka wanda yake da yawan faɗi da yawan girma saddani ya zama ya tsare ni an kabarin Ahmadu ko kabarin ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tsakanin gari na na Kaulaha da kuma wato Madina ko Makka yana da nisa sosai daga Kaulaha an gani to idan wannan dajin mai yalwa mai faɗi ya tsare ni da barin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama na'am
فما صدني عن شوقه الدار فرسه to sai ka ce fa ma farsakun ai dan karamin daji saddani ya tsare ni ba an shauƙi gabarin san annabin sallallahu alaihi wa sallama a dahar tsawon zamani
وما صدني عن ذكره عزل عازل
saboda haka azalu azilin zargi ko zargin mai zargi ko gwalewa mai gwalewa an gani zargin mai zargi ko gwalewa mai gwalewa wa ma saddani bata bata tsare ni ko ta daƙirar da ni ba amin عن ذكره an zikiri shi gabar ambatan manzon Allah da tuntunta na shi ko da yaushe
فقد زادني تذكار طه الموبخ nan azalu azalin zargin mai zargi kenan saboda haka almuwabbiku mai gwalewa wanda za ka yi bai ce ba dan Allah kai ba kada mu da shi ba dan Allah ya ba shine al-muwabbihu wanda zai gwale ka an gani to wannan mai gwalewar kama
faƙar zadani ta zakar ɗaha yace hakika shi wannan mai gwalewar ya ƙara mun fitintini ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bi suna ɗaha an gani da halin da mai zargi zai yi zargin cewa wannan soyayya da kake yi akwai wata manufa da kake yin ta cikin ta da kuma wanda zai gwale ka ya ce ba dan Allah kake ba to dukkan su wani halayen shi shehu in kun yi ƙara masa annabi kuke yi to za ma ba dan ku yake yi ba an fahimta to shine Uhum.
lisani
saboda haka harshe na wa qalbi da zuciyata zikru muhammadin wato ambatan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama a tsara ko tsawon zamani
wa man haluhu hali to shine karatun kenan kullum wanda ya bar hanya ya je gari lafiya kalau idan mutumin kirki ne yakan koyar da waɗanda za su biyo wannan hanyar zuwa wannan garin ya sa musu alamomi yadda zuwa garin zai musu sauki an gane wanda ya ɗauki kaya sai ya kai wata kasuwa ya sayar sai ya zama ya samu riba to idan ɗan kasuwa ne na zamani sai ja bakin sai shiru sai dai kawai hau mota bai dawo sai zai ƙara tattara kayan sai ƙara koma kasuwa in sake kiwo ana gane ha amma wanda zai zo ya ja muka ce kai kasuwar fa da na je shi- satin da ya shige an samo riba ga abin da aka samu ga abin da na samu wanda yake da kayan iri kaza ya kai kasuwar wanda yake da kayan iri kaza ya kai kasuwar wanda yake da kayan iri kaza ya kai kasuwar wannan dan kasuwar ya sunansa mutumin kirki ko to shine kullum idan har shehu yana gaya maka wato abin da yake ji da alakarsa da annabi da abin da zuciyarsa take kallon manzan Allah so yake ka ji ka koya ana fahimta kaga yace lisani harshe na wan kalbi da zuciyata a dahara tsawon zamani ba fa abin da suke illa zikiru muhammadi ba ce ambatan annabi muhammadu kawai shi ne aikinsu ana fahimta to sai ce wa man haluhu hali wanda halinsa shi ma zama irin halina shi ma da harshensa da zuciyarsa ambatan manzon Allah suke yi to wannan ga masa kowane ne yashmahu ya samu ɗaukaka kullum a cikin samun martaba yake yi kuma Allah ba zai yanke masa wannan martaba ba mara dari tsawon zamani to da kai ma halinka ya zama irin halin Shehu Ibrahim ana fahimta kuwa halinka ya zama irin halinsa ba ba kana cewa kana san sa halinka daban halinsa daban ba a ya zama halin irin halinsa irin halinka shine na'am fa inna qarina al mar'i haqqan habibuhu domin shi masoyi abokin wato gwamanka kullum wanda kuke tare ko da yaushe abokinka na gaskiya wanda kullum kuna tare to ai habibuhu masoyinka ne ba dama kana yawo da ɓarawo ka ce kai ba ɓarawo wani ka ce ai san da ke sata ai sai ya gama sata sai sai ya zo mu tafi tare zai yi ko kuma sai ya gama shaye-shayensa sai ya zo ko kuma sai ya gama kazanza ko kuma shi wannan masallaci ne wannan ba masallaci ba ne yake sai suka to ɗayan ya shiga masallaci shi kuma ɗayan sai ya tsaya waje dole ya bi shi masallaci bayan da zai yi. to fa inna qarinan lamari haqqan habibuhu mhm walau kana bu'udun baina zainin ko da ko tsakaninsu akwai tsakaninsu akwai nisa to wannan wannan alaƙar ta jinin ko kuma wannan alaƙar da take tsakaninsu ba ya so ku sai ta ɓata wannan nisan ko da kai bai rabe ne shi ba haushe ne in dai kun haɗu kuna kuna tafi to ai akwai nisan ƙabila ko to wannan alaƙar ta ku ta kullum da kullum sai ta ɓata wannan abu ana fahimta na'am wa inna ilaha la khaliqi adraja Hada hubbahu ma kenan. Yace kaga hakika ubangijin halitta a daraja hubbahu ya shigar da soyayyarsa.
ala ala hubbi khairil khaliqi A bisa soyayyar fiyayyen halittar Allah. Allah da kansa masoyin manzon Allah ne. Mhm.
ya man yuwabbihu Ya kai wanda kake ƙwarasar da ni kullum. Ya kai mai gwale ni. Allah ma masoyin anna- annabi ne. Mhm.
kaza da'atul hadi haka na wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a biyayya kenan inda ka ba annabi
ka da'ati rabbihi kamar ka ba Allah ne wala kuntum tuhibuna Allah yace fatabi'uni inda ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ba Allah wa bi Allah wa bi rasul ko ga sanan dai suna da yawa ire-iren wannan a cikin littafin Allah mhm wa tazkaruhu haka na idan ka ambaci manzon Allah ma kuma ka tazkaruhu ambaci Allah ne wa hawa musrihu wannan abun wato yana da matukar girma eh ko kuma annabi mai taimako ne Mhm.
faman baya al mukhtara wanda ko ya gaisa da annabi fa huwa mubayi'un wannan ka sani kamar ka gaisa ne li rabbi ga ilahil ubangiji alamin na wanda yake ubangijin al'arshi zalika ashmahu kai babu wata daukaka da take wannan wa zalika wannan ashmaku abu ne mafi girma mafi kololin daraja mafi kololin martaba a ce ka gaisa da manzon Allah ka gaisa da wani bawa na Allah a ce kawai da Allah ka gaisa akwai wani abin da yake wannan mar- martaba akwai kuma wani abin da yake wannan abin soyayya na'am
كفاني وداد الختم طه محمد مودته عندي من الصم أرسخ ورتبة كل المادين كثيرة عن إدراك ما عندي فسرئي يرسخ فإذا بالله ثم سلام ولا تنتقلنا إلى ذكر الدين فبيني وبين المادحين سرابخ وؤور فما جيبت لمره سربخ فشعري أوصاف الأمين وإنها عديمة كفء فهو أحمد يصرخ فليس بالله ثم سلام ولا تنتقلنا والدين فشعري أوصاف الأمين وإنها عديمة كفء فهو أحمد يصرخ صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وصحب مثل طيب يدمخ
بالله ثم سلام ولا تنتقلنا إلى ذكر الدين na'am
كفاني وداد الختم طه محمد ya ce wato widadul khatimi soyayyar cikamakin annabawa shine wa طه shine daha idan baka gane ba Muhammadu صلى الله عليه وسلم to me wannan title din martabar soyayyar sa kafani ta isar mun komai domin mawaddatuhu soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama indi a wajena wato tsananin tabbatuwarta da tsananin yadda take a cikin raina min takafu arsaku min as- ne, fiye da yadda ta ta kafa ƙasa a san fa fa a san fa to fan dutse za ka shiru ba fa wannan wadakar rubuta a jikin al- allo ba san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kafa a cikin zuciyata fiye da dutse wanda ke shimfiɗa ƙasa ya kafu ka iya cire dutse amma ba kai saka cire san annabi a rai- a raina ba shine misali domin idan haka za ka sa dutsen na kiya tarwatsewa zai yi duka ba ba wata na kiya da za a sa san annabi ya- ya fita daga cikin cikin jikina da jinina duk abin da ka so shi duk abin da ka so shi in dai san ka so shi da gaske babu abin da yake fitar da wannan san daga cikin ranka amma ku misali dan adam da rai rai yana son dan adam dan adam ma yana son rai za ka ta abu da suke tare suke kaiwa da komowa eh idan aka kawo duka ba ci aka za da ki waje kaza a jikinka ba amma wannan ba kake karewa suna ba rai abin da kake fara miƙawa hannunka zaka fara miƙawa wai ma na a sare ka tukun ina ji da wancan ran ana ana ganewa wannan shine to duka waɗannan gabaki ɗayansu da ran da hannun da komai da komai Allah ya fi su ya biya akan kare manzon Allah na lashi tara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim menene gana lahum aljanna ko wannan Allah haqqan fi tawrat wal injil to wannan an sai ranka an biya dan ka kare manzon Allah ka kare addinin annabi ana ganewa idan aka zo to ka ga rai kenan ko to ka fi san rai akan komai a tattare da kai domin wannan ran da kake gani tsadarsa a wajenka a kana son kuɗi a ce kana da naira miliyan ɗari ta ce gobe za ka mutu ba kai ba gobe zai mutu ana ganewa za ce amma abin da za ka yi ka ba da wannan miliyan ɗarin an fasa ya rayu eh to ka kashe ɗan adam ya fitar da kan kome ko haka ne to san annabi kuma a wajenmu ya fara mu tsada shine kawai
wartubatu kulli malihina qasiratun
matsayi na dukkanin wato masu yabo da na risku da su a cikin zamani na kasiratun takaitacce ne
anidraki ma indi akan raskar abin da yake wajena
fasa biqiya yursahu nawa shine mafi rigaya kuma mafi tabbata
fa baini tsakanina wa bainal da malihina masu yawan annabi na cikin zamani na sarabihun akwai kadagin daji
wa urun mai wahalarwa kuma
fama jibat limarhiya sarbahu ba ma jibar sarbaku ba su yanke ko da falsafi ɗaya ba kilomita ɗaya lima da hiyar gahibona ba su isa ba
bashi'iriya Do- domin waƙoƙin da nake yi awsaful amini siffofin annabi nake fito da su na zahiri da na baɗini nake ka- karanta su
wa innaha ita ko siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama adimatu kuf'in bas wato barashin tamka ce
fa hawa ahmadu Kai, yusrihu annabi ya zama mai taimako ga kowa
salatun salatin Allah wa da taslimun gaisuwar Allah ala taha da ahmad tabbata bisa ɗaha mai suna Muhammadu ko Ahmadu wa alin da alayen manzon Allah wa sahbin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mithla dibin fatan- yudammahu kwatankwacin wato tararai wanda aka kwaba shi na almiski Eh, mi- mi- mi- misla ɗibin idan maku wato gaisuwar da nake yi wa annabi da salatin da nake ma masa da tashin kanshi kamar yadda ake kwaba tarare kuma tarar na almiski Mhm,
harful mim mhm.
محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك صفه فهو صفة شبهته باسم فاعل وليس بشبه المصطفى غير عينه
ترجمتنا الذي جلاله محمد لم يعرفه غير إلهه يضيق جميع الكون عن حمل كونه تعرف فيه الحق وهو منكر مدلس مسر لا يغيم بقرصه
ترجمتنا الذي جلاله الدين تعرف فيه الحق وهو منكر مدلسم سر لا يريم بقرصه محمد شمس الحق فضلا وشورة فهو العالم المعروف عين تنزه
na'am حرف الميم harafin mun jaye
محمد عبد الله غير مشبه Mhm.
به بشر من رام ذلك صفه wala mashawar islam alhaji ibrahim inyasi alkaulahi a singali shine ce muhammadu sallallahu alaihi wasallama su masana diwani su suka faɗa suka ce inda ka ji shubram ya kira sunan manzon Allah kurukuru kuma ya tashi kiran sunan nasa ka zan aka ce muhammadu duk ƙarshen yaban duniya da lahira an gama duk abin da za ka faɗa na yaban manzon Allah in ka ce muhammadu to ka rufe yaban sai dai ka yau baya ba gaba da da akwai wani yabo da yake da yafi Muhammadu da Allah ba- ba Muhammadu zai sa Muhammadu ba wannan sunan zai sa masa ana fahimta kuwa sadaka in ya ce Muhammadu shine an gama komai A- an fahimta shi yasa ya ce a wani waje wa yakfihi madhan zatuhu wa simatuhu ya yi sha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yabo zatin manzon Allah in ga zatin da kuma sunan da aka kira zatin ba masu ma'arifa suka ce duk duniya babu wanda za a kirawo shi ya amsa sunan shi sai Muhammad shi kadai in ka ɗauko dukkanin annabawa duka duk wanda ka kirawo wani in ya zo ba shi zai amsa sunan kawai amma zatin sunan ba shi ba ne ba ba sunansa aka rubuta a jikin zatinsa ba gaskiya ba ku gane ba to shi to dan kun juru ne an gane ai yanzu misali ka ɗauko annabi yusuf alaihi salam in ya zo annabi Yusuf in ya fito a a jikin zatinsa a rubuta Yusuf ne? Ba a rubuta ba. In ka kira annabi Yunus a jikin zatinsa a rubuta Yunus ne? Ba a rubuta ba. Yanzu kun gane ko? In ka kira annabi Ibrahim alaihissalam a jikin zatinsa a rubuta I- Ibrahim ne? Ba a rubuta ba. Amma in ka kirawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kadai za ka ɗan adam kare ke bai cika goma ba. Mutum ɗaya ne cika goma. Shi ne Muhammadu. shi shi kaɗai za ka kirawo in ka in ya zo shi ne shi ne in ka kira shi ne gashi shi ne zatinsa ne gashi to waya fihi madahan zatuhu wa simatuhu ya ishe shi wato yabo zatinsa sunansa sunansa zatinsa shi kawai shi ne yawwa to shi ne na'am sai ce to muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk martaba da zaka je mun kirawo annabi da shi kar ka ce masa Allah ni shi Ibrahim Abdullahi ne Muhammadu Abdullahi bawan Allah ne amma ghayru mushabbahi bihi basharun ba abin ka kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani bane ka ce annabi irin wani ne babu wani ditidinsa ditidinsa babu shi da za ka ɗauko shi ka ce wannan martabarsa irin ta manzon Allah ce ba shi duka littar Allah Ji shi ba fa ni shi Ibrahim fa wannan shi ya faɗa da- da kansa ko to ka rabu da abin da wani ya faɗa ka ban makayansa shi ga abin da ya ce marra mazalika wanda ya nemi ya kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi Muhammad irin wani ne ka shi a rubuce muna karantawa ya ce kowa ya sabbihi ya ce kai wawa ne kai wawa ne kai wannan shubara ne fa yake- yake faɗa kuma karanta muke littafinsa ne ana gane wannan shi ne man rama zalika safi wannan ne mai kamanta irin annabi ce manzon Allah irin wani ne ba fa shi akan ma kansu ba akan bawli ya ake ba fa a ka ce misali ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin girman su daya annabi Ibrahim annabi ne irin wannan magana ke ba a kan ma magana wani waliyi ake ba tukunna a cikin annaba ba za ka taɓa cewa annabi irin annabi Ibrahim bane ba zai yiwu ba annabi Ibrahim annabin Allah ne amma annabi Muhammad annabin annabi Ibrahim ne yana amsa kawai na'am Hu sifatun shabbahatuhu bismi fa'ilin.
saboda haka ka ga sama ka Abdullahi ko to duk abin da ka ji mun narko mun dauko kakkace ka ce kaza sai ce fa wasu fatan annabi wace irin sifa ce shabbahatuhu wanda ni Ibrahimu na kamanta wannan sifar ta manzon Allah da me Bismi fa'ilin.
sunan me yi masa aiki wa yake masa aiki Allah ne da sunan me yin aiki saboda girman sifar idan ta aiki sai- sai Allah ya ce ba kyakkyakin aikin ba saboda girman sifar a wajen Allah ba Allah ba ne amma idan ya aiki sai Allah ya ce ba fa kai wani nayi sai a gaisa da shi sai ba fa da kai aka gaisa ba dan ya ka gaisa ana ganewa an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tambayar mala'ika mala'ika zo- eh, mai kawo wahayin nan jibrilu ya ce jibrilu Allah yana cewa ni rahama ce ga kowa da komai wannan rahama ta ta same ka ka sa akwai wanda suke cewa manzo Allah malamin jibrilu malamin man- manzon Allah ne ko ba ku taɓa jin wannan rigima da ake ce da da mutane ba ya ce wannan rama ta same ka jibrilu ya ce ka same ni ya ce ta ina ya ce ya rasu lallahi ban san ni amintaccen Allah ba ne sai san da ka zo duniya Allah yake ce min mutsa'in san ma'amin ya ce kuma duk mala'ikun da suke sammai da mala'ikun da suke ƙasai suna ganin girma na duk sanda na zo wajen ka na koma girma na yana daɗa daɗuwa kamar ina samun wani promotion ne ba jar mala'iku shi ne an ce jibril an gama ko to ga laƙasa da annabi in ya zo gidan annabi ya koma ƙara samun daraja yake yi you understand shi ne abu uku muke a cikin karatun nan muna koya wa kanmu ganin girman manzan Allah da kuma duk wanda yake bibiyar mu in yana ganin da yake yi wa annabi jiya da na yau da bambanci kuma wa yake koya mana wannan soyayyar Shubrayin ne littafin sa muka ɗauka muke karanta ko sai muke jin yadda yake kallon annabi ya aje majigi zaka yana karanta mana yadda annabi yake da shi ai da wani gudun muka ba lallai mu san yadda annabi yake anan ba shabbahatuhu ismi fa'ilin yace kai wa rasa fi shubuhil mustafa babu abin da ke kama da annabi sallallahu alaihi wa sallama a duniya gaba daya in har akwai abin da ke kama da annabi gairu ainihi sai dai ainihin annabin sai dai rahamar tsantsar rahama ce ta ke kama da manzon Allah amma duk abin da za ka ɗauko wane shi an shige shi na'am Muhammadu lam ya'rifu ghairu ilahi.
yace kai manzon Allah da nake ba ku labari ba wanda ya san shi sai Allah ta kawai shi kaɗai ne ya san shi
Yadiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi.
da dukkanin kasantattu da na farkon mu da na ƙarshe da kowa da komai da sammai da duk abin da ka sani inda sunansa kaunu za su haɗu su zama su iya ɗaukar nauyin abin da Allah ya ce ya sawa annabi su ɗauka ba da ba wanda ta isa sun kuntata in an zuba abin a cikin kwansan ba me ba wanda zaka gane a baka misali a ce duk kasar da su kamar su kamar kiyashi daga samu wani bukiti ka cika shi da kiyashi ba a jina ba kana ɗauko wannan kiyashin sai ka juye shi a cikin duro guda na galoshin wuta ya rayu za ka abin zai zama ba wanda zai iya ɗaukar wani haske na annabi duk mukaminsa abin ya yi wa kowa girma
ta'arrafa fihi al-haqqu misali ba kawai alhaƙu Allah duk buwayar Allah ta'arrafa ya sani fihi a cikin manzan Allah amma fa
wa huwa munakkar ba annabi sai zama na kira Mm, ba sana suka ce na kira wanda ba a san shi ba bayan da annabi zai bayyana kan annabi shi yasa imamu na busiri ya ce maka launa tabat qadruhu ayatuhu zaman ya hayasmuhu hina yud'a darisar rimani da Allah ya bayyana da adarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya in ji busiri fa kamar yadda ya bayyanar da mujizar annabi ga sanar tana ta yawo a ci kadarin annabi ya bayyanar a duniya da kowaye a nan kawai da kaje ka samu kashi kabari wanda ke ya shekara miliyan da mutuwa ka kira sunansa kace fito fitowa ne sai ka ba bayyanar da kadarin annabi a duniya ba babu inda za a bayyanar da kadarin annabi a duniya duniya a iya samun gumbab babu ba saboda haka ka arrafa fil haqqu Allah ya sana cikin adda annabi duk wanda ya san Allah ta hanyar manzon Allah ya san Allah wai ce ku kwanto da wannan amma wa ha mun karin su gane yanzu ya san shi sai Allah sa
mudal samu sirrin domin shi abu sakan da mancewa sirrinsa ne me sakan da ni kamar ka zana one zaka samu biro ka dinga socewa zai yiwu in aka za ka ce in ka zana wani haka ko alif sai ka samu biro ka sassoke shi ka sassoke shi sama da ƙasa amma ce da me ka zana wani haka da baya nan ka rubuta idan aka za ka ce me ka rubuta me zai ce haka manzo Allah yake ba abin da aka sani daga cikin annabi sai sa ka ji wani wani wani likakken wani likakken tabi'i yana gaya wa sayyidina Abubakar a sayyidina Umaru da sayyidina Aliyu ba ku zauna da manzon Allah ba da inuwarsa kuka zauna inuwarsa ce famari'a min gairil anami ko Muhammadin suwa zillihi mahid dalali musaqqifa na'am
la yazimu bi qudsihi wanda kuma baya gushewa ko da yaushe da tsarkinsa sallallahu alaihi wa sallama muhammadu shamsul haqqi annabi shine ranar gaskiya fadlan haka ranar gaskiya ra'i shine rana in rana rana ta fito akwai wanda zai ce ka kare mata kai wani ka kare mu ra- ka kare mu rana ka ce ganta to duka sattattu duka haka wato rahamar manzan Allah take jira akan kowa ba wani wanda zai ce a'a ka kare ni ba samu ba kowane ne ko da a cikin baharmaliya kake da wanda yake cikin baharmaliya da wanda yake doron ƙasa kan rahamar man- manzan Allah wasu da wasu da da wanda yake kan kan saman samai ta ta bakwai da ƙasai ta bakwai da kai da kake nan da kiyashin da yake cikin rami ba wanda ya kare masa shamsul haqqi fadlan Allah ya yi masa kadan falalar Allah wa shuhuratan da kuma wato wa- wa- wato daukaka ta Allah da da ya bawa annabi
fa hul alamul ma'ruf ainu kuma duk da haka tanazzuhi ya ce maka munakkar amma shi alami ne da ka ce Muhammadu kowa ya san shi kuma ga shi munakkarun kuma alamun shi ne maganar da na ce mawaƙa kuna yaban wanda ba ku sani ba amma kuma kun san shi eh shi ne maganar mhm
جمادات هذا الكون تدري محمدا
mhm كذا العجم والأعجام من بعد أربه معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا بنفسه فمنا أتانا مرسلا وهو رحمة من الله مولى الخلق أعزم بخلقه وزكاه رب العرش وهو مبرز وقربه قربا يدعد جنسه
إلى إلهك نبي وزكاه رب العرش وهو مبرز وقربه قربا يحال لجنسه وما ولد الرحمن فهو عبيده فجل إلهي ليس شيء كمثله ليس الله ثم شاءه تدركنا إلهك نبي na'am جمادات هذا الكون تدري محمدا malamin shehul islam alhaji ibrahim ya sa alkaulahi a singali ya ce jamadatu hazal kaun sandararru na dukkanin kasantattu an gane in an ce sandararren abu abin da baya motsi ko ka ɗauka ba san manzon Allah ba a'a ka dare muhammadan dan ruski annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan Uhud ba ya tsaya Uhud yana kaiwa da komowa yana yana jijjiga ta jaraba ga shugaban halitta farko da na ƙarshe a kansa har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa Uhud muna son ka Uhud yana son mu mu muna son Uhud radiyallahu anhu Uhud don haka duk wanda Allah ya horewa Allah ya ya bude masa ya je ya je ya je- ya je umara ko aikin haji yan uwa a ja shafa uhudu ba da wani abu kawai sau sau da annabi ya ya ba uhudu shaidar ta uri yana yana kansa an tura mana wannan abu ana gane kuwa Sau- sau da ka bashi shaida an ce ana kansa uhudu sadaka jamadatu hazal kauni kadiri muhammadan dukkanin sandararru sun san manzon Allah da ba su san shi ba abada za a yi ya kari ice ya juya ita ya ce za- kai ice ka zama takobi kuma ice ya zama takobi na'am
kazal haka na wato bebaye da bebayen bebaye min ba'di urbihi bayan larabawa su ma yawa bebaye wanda da duniya tana hannunsu wanda su su ne super powers na duniya irin su faransa da da waye da shauransu su ne sai ga sai su zo sun ru- sun rankofar da- da kansu sun bi shi da kuma bai baya bai baye wanda suke mutanen ƙauye can maka ce mun da to mun karɓa min ba da urbi bayan laraba sun sallama su ma mhm tanakka ma'rufan lada kulli aqilin mhm tana kara annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama shine kira ne ga kowa da kowa ba wanda ya san shi a haƙin manzon Allah amma in ka ɗauko haƙin bashariya ma'arufan ne shi da da kullu aqilin abin sani ne ga dukkanin wanda yake da hankali amma a- a- a zatin wa- wato yadda Allah ya halitta shi wanda ya san shi amma ga bashariyar Muhammadu gata to an santa inda ka da hankali ka fahimci waye manzon Allah kana kara ma'arufan lada kulli aqilin amma ko da mai hankalin fama urifa al-mukhtar illa bi bai isa nafsihi ya san manzon Allah ba sai sai da annabin Mhm.
faminna atana saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya zo mana
mursalan yana abin aikowa daga Allah wa huwa rahmatun kuma shi rahama ce daga Allah Allah yana cimbi masa wa ma asalna ka ila rahmatan lil alamin
min Allah maula al-khalq ana ja'akum min Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum min Allah daga Allah maula al-khalq majibincin lamarin halitta azim bi kai ka khuliqi girmama ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ka girmama halittar da Allah ya yi
wa zakkahu rabbul arsh ubangijin al'arshi ya tsarkake manzon Allah
wa huwa mubarrizun annabi yana fifita fifita akan kowa
wa qarrabahu urban urban Allah ya kusanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi kansa Allah kusanci
ya halu li jinsihi wanda ba zai yi ga jin- ga wani irin annabi ya sami irin wannan kusancin da Allah kamar yadda annabi ya samu a wajen Allah ba an gane Allah ya kusanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma- da kansa to wannan kusancin da manzon Allah ya ya samu korarren abu ne wani irin kasan duk halittar Allah ba ni girman dan adam nace duk halittar Allah ba ni girman dan adam shi dan adam yana da girma a wajen Allah Allah da kansa yake ce masa wala qadakar ramna bani adama ko to shi yasa duk abin da aka aka dauko abin inda ya ci akan dan adam kowa sai dai baya yasa shugaban halittar Allah ma a na na ga muku da su faɗa ƙaran yanzu mutum ne manzo Allah ya mutum ne dan da ne a cikin yayin annabi Adam to zamawar annabi a cikin dan adam to ya fi kowa dan adam ya fi kowa shi yasa malamai suka ce duk abin da ba zai yiwu ba dan adam zai iya yin abin kamar me yanzu kamar kifi in ka ɗauko shi dag- daga cikin ruwa kana kawo shi don daga da ƙasa ya tashi dag- dag- daga aiki saboda me ba ɗan adam ba ne ana gane kuwa akwai kuma abin da ka ɗauko shi daga waje shi kuma ka kai shi cikin ruwa shi ma shi ma ya tashi da- daga aiki saboda me ba ɗan adam ba ne akwai abin da a sama yake rayuwa yana faɗowa ƙasa ya gama da yawo saboda me ba dan adam bane akwai wannan tilla shi sama shi kuma shi kuma shi ma nan ya dawo ya gama ko ba haka Allah ya tsara to banda dan adam shi dan adam ba haka Allah ya yi shi ba zai iya shiga cikin ruwa ya shekara uku a ciki ya tafar iska ta ta- ta- ta- ta shakara komai sai da garin wani wasu wasu kofaye suna- suna fitowa kamar wani numfashi ke yi. idan ya tashi shiga ruwan sai ya je inda su kansa halittun ruwan ba sa iya zuwa ana gane girman ɗan adam ko idan zai tashi hawa sama kuwa ba akwai wanda shi kuma baya hawa sama ba to sai ya je inda ba shi da iska da ba iska a can sai ya je ya gudurin tasa daga nan ya kai can an gane me yasa saboda manzon Allah a cikin zu- jikin dan adam aka yi shi sai dan adam ya samu wannan komai zaka duk halittar duniya tana gina wa dan adam saboda manzon Allah ana fahimtar karatun nan mhm
wa ma walada ar-rahman saboda haka to wani jinsi irin dan adam ba zai taba samun martabar da annabi irin kusancin da annabi ya samu da Allah to a cikin yan adam ba wanda zai samu in akwai wanda zai samu annabi Ibrahim ne domin duk annabawa ba ne martabar sa ko wane mutum wane mutum abin ayafi nan Allah ya ya- ya yi wa annabi wata irin martaba ce kawai ga- gata nan sai tsara haka Allah ya samu so shi Allah ya samu bishi kuma Allah ya lamunce mana abin da mazaje suke ji a cikin soyayya ko dan kwankwalati cikin kwankwalati ne a juye mana mu ma Yawwa, mu jiko da ita in ka je lahira kana san annabi malam ka more aiwa amma a kokari a samu soyayya ta gaskiya a nan fa- a nan hadarin yake ba na'am
wa ma waladar rahman fa huwa ubaiduhu shine kaga abin kamar ya yawa ne To- to- to sabo- saboda haka sai baka tokace ne sai ya ce maka Abdullahi ka kamanta to ya ƙara baka wa- sai sai ƙara ki- ya ƙara kifo da kai yace me wa ma waladar rahman yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ba dan Allah bane eh fa huwa ubaiduhu shi ne wannan je yana suka shubaran ana yana cewa dan me zai ce wa wa- wa wa manzon Allah u- ubaidu wai bai kamata ba shi kuma bai san haƙƙin ilimi ba magana Allah yake yi to shi ne ai ubaidun ba an jingina ta kan mu bane an jingina ta kan Allah ne shi kuma duk abinda yake an jingina shi kan Allah girma shi yake in dai an hada abu da Allah to an girma abu kuna fahimta a wani cikin waliyai aka ga yana nishaɗi yan- yana jin yana jin daɗi aka ce wani an ga kana nishaɗi kana jin daɗi ce wallahi munna yake Allah ya kira shi shi bawansa ne aka ce a ina ita alƙur'ani ya kira ka ya ce ƙwarar kuwa ita yana ce ya ibadi ya ce ko ba na ci a ce kana ciki to wani nake farin ciki nake jin daɗi a duk abin da wa ya shafi Allah su mutanen Allah girma wannan abin suke yi saboda haka manzon Allah ba Allah bane ba dan Allah bane kuma ba ba ba dan Allah bane wa ma walidar rahman bai zama dan Allah ba wa hawa ubaiduhu bawan Allah ne
fa jalla ilahi domin ai ka san ubangiji na ya ɗaukaka laysa shay'un babu wani abin da za ka kwatanta shi da Allah kace wani irin Allah ne babu kwatankwacin Allah laisa shay'un kami laisa shay'un kami kami ita wato jiya na ko shekarun jiya wani mutum ya kira na waya ya ce min ya ji daɗin karatun da aka yi na cewa a- a a yaƙi talauci na faɗa ko ba baya ake ba idan masifa ta zo tunkarar ta ake yi ya ce to na faɗa haka ya ce ya ji daɗi domin ɗan bacci bacci ma yake ji yana bin online kai kai ya ya ta burge shi wannan gaba ce ta burge shi eh wallahi ya ce ya ji daɗi sosai ya ce to amma ya kamata in taimaka na dinga ɗan bada ɗan wani abu da na dinga ɗan karantawa eh ya ce ya ce don Allah in taimaka in dinga ɗan bada ɗan abubuwa eh za ka yi da jina yi Eh, shi na bashi wani ba ma na ce wani abin da na baka zan bayar tunda ai ba dan ka kaɗai ka roƙa ba ka roƙa dan da jama'a da yawa To mu- to mutanen zamani suna da suna da suna da dan ya sunansa rauni amma in ka ba mutum abu komai wahalarsa idan ka ce yayi zai samu kuɗi wallahi bai yi. haka ne ko to na ba da wani sirri a nan shekarar da ta wuce na rafa karatu na ce idan mutane sun rike shi sun yi idan shekara ta kewaye na ce Allah ya raya mu wallahi kamar yau ne za za mu ƙara taruwa a nan idan an yi zan gana an yi idan ba a yi ba zan gana ba a yi ba to gaskiya ba a yi ba gara eh, shi malam baran ya ce mun yayi to ya kuma ka kula da na saga ya taɓa yayin tunda kaga an aure ma tana gida yanzu to wannan zan ƙara maimaita zan ƙara maimaita muku shin a rike za a ji daɗi bayan an yi alwala kamar yadda sharat ta tanada a sai na fila raka biyu fatiha da alamar sharaha fatiha da izada za karanta salatin annabi istimari ɗari salatin annabi ɗari halala ɗari haka ne ko sai a yi bismillah rahman rahim kafa dubu ɗaya a haka sai ka yi dubu sha biyu fatiha ɗaya kowace sallah ko kowace raka biyu ce fatiha alamar sharaha fatiha iza da'a bayan sallama istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha ɗari sai bismillahir rahmanir rahim kafa dubu ɗaya a haka za ka yi so sha biyu kaga za ka yi sallama sha biyu kenan bismillahir rahmanir rahim dubu sha biyu ko to duk wanda yake son Allah ya rufa mu asiri ya ya ya yaki wannan abin da muke ciki ga da ya sa wannan abin a ciki zai mun addu'a ko ina nan ko bana nan dama na gaya masa shi na bashi kuma nake zan bayar amma da yana ji kai ce to ya kuma ka bana ba kuma za ka fitar ai ba naka bane na ne to shine na'am amin
ولكن أعلى الخلق فضلا ورتبة محمد ذاك العبد دون مشبه لذا تام قلبي قد سلوت لحبه جميع أحبائي وذا دون كتمه فما شاق قلبي الغيد ما الغيد بلها سراب لتاطاها الأمين المنزه تسليت عن ليلى وميلى وتندمي بداها أمين الله هب المنوه
مودا تدركنا إلى خلال في تسليت عن ليلى وميلى وتندمي بداها أمين الله هب المنوه نبيذي وخمر الدار سرد مريه وذلك حسني وهو جيشي لنشره
na'am ولكن على الخلق فضل
wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan Allah bane wa ma walikar rahman bawa ubaidu bawan Allah ne yace fa jalla ilahi sai da ubangiji na ka sani ya daukaka laisa shay'un kamsili babun da zaka kwatanta shi da Allah kace wannan irin Allah ne to wannan mukamin da manzon Allah ya samu ya ya ya abin yake yace walakin shi ne fa maganar a alal halki Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan dukkanin kasantattu babu wanda zaka ɗauko na na na ta muku wannan kalkalmar da ta musho bara ne wannan ba ba wanda zaka ɗauko a cikin halitta kace irin manzon Allah ne kuma Allah ya yi haka fadalan da falala daga gare shi wartu mata da kuma tsayi da ya bawa annabi Muhammadu zakal abdu wannan bawan da nake baka labari duna mushabbahi babu abu kamar shi kawai ya karnana ta maka ya nanata ya nanata ya karnana ta wa
kalbi kad salatu lihubbihi saboda haka ne zuciyata ni Ibrahimu ta cika da da soyayya da soyayyar Allah da soyayyar wannan bawan
qad salawtu li hubbihi jami'a ahibba'i sai kuma nake mantawa da dukkanin wata soyayya ta kowane irin masoyi
wa zaduna katmihi wannan fa ba fa- ba ma da maka kowa ba ko da shi tijani ne kai na fi san annabi na'am fa ma shaqa qalbi gidu
alkidu kyawawan ƴan mata an gane amma shaƙa ba su begantar da zuciyata ba wannan kamar kake ne ta kyawawan ƴan mata wato abinda duniya duniya da abinda duniya ta ta kunsa na kyale-kyale kowa ai sai ki hari ko to ni wata bai gantar da zuciyata ba shi ne sai kamanta duniya da me
abun
an gane alkidu kyawawan kyawawan yan mata ba ma shaka karbi ni ibrahimu ba su bai gantar da zuciyata ba malgidu menene kyawawan yan matan nan ne da kowa yake hari yace bal haha ka kaddara wannan kyawawan yan matan mhm sarabun kamar kaulawai ne yace
lada dahal aminul munazzahi aka a bisa daha sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai haske ko mai karfi ko mai kanshi asa asa kaulawai ne ya zamani ne fa ya ci mu fa sai sai dai sai dai mu ya kuri kaulawai ne ya me kaulawai ne ya yawwa har ta kan titi wala fa me kaulawai ne zaka hango da daga nesa kamar an zubar da ruwa haka ne ka ga ruwa gashi na kwanta a titi idan kana da dan dan ruwanka cikin gora ka zubar ka ta gashi ta mun samu ruwa sai ka je gaba to haka shi Ibrahim yake da dukkanin mukamin waliyai da dukkanin martabar a kadabu da afaradu da komai shi yana kaddara wannan kabar wannan kaulawai ne yake duk abin da wani wali zai wani tasarrufi da shi a duniya ko ko me zai na kaddara min kamar wannan ruwan kan titi ne ai dama ba shi ai mhm
tasallaitu al-laila wa maila wa tandami ina mantawa da matar da ake kiranta Laila wa Maila da Tandami
bidaha aminillahi saboda daha wanda yake amintaccen Allah hibbi wanda yake masoyina al-munawhi wanda yake mai haske
nabizi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tsinina wa khamri kuma shine giyata ad-dahara tsawon zamani sardu madihi ba kai ne kai ka harge da karan karatun mhm
nabizi wa khamri ad-dahara sardu madihi yawa yawa tsinena da giyata a dahara tarduma dihi an gani da giyata da tsimena a kodo shi ka gani ba komai bane gero ya ban annabi sallallahu alaihi wa wa wa sallama mhm wa zalika isni so so da ka wannan ita ce katanga ta kuma ita ce rundunar yaƙi na wanda dan taimakon addinin manzon Allah yayi na'am lokaci yayi yayi alhamdulillah